بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin al'imam al-bukhari muhammad ibn isma'il abu abdullah wannan shine kasar na sittin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya ne muka shiga kitabul ghusli littafin wanka ma'ana wannan bayanai ne da za su zo matattara ce dangane da bayanan ya ake wankan janaba ya ake wankan haila ya ake wankan idi ya ake wankan juma'a ya ake wankan ainihin wato shiga harama ta aikin hajji ko kuma za ka shiga garin makka wannan iri yaya ake yin wankan duk waɗannan na nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na ilimi addini ne na kan gado addini ne na tsafta addini ne na tsari domin komai sai da aka kawo shiga yadda yake don haka wajibi ne ga dukkan musulmi namiji da mace kowa ya je nemi ilimin yaya za a yi a yi addini a domin a je a samu Allah lami lafiya Allah ya karbi ibadarka Allah ya saka ka aljanna ya kai ka gaban fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka jama'a waɗannan karatuttuka da ake kullum muna so hankali ya rinka komawa yana waiwayar taken karatun muka ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ma'ana ba karantawa ake kawai a ji tarihi a girgiza kai a kabbara shi kenan a tashi a koma ana bin bid'a da gargajiya da maguzanci a'a sunna shine abin da za a bi musulunci shine kawai addinin don haka waɗannan sunnoni da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muna karantawa ma'ana muna haɗuwa kai tsaye da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi da isnadodi waɗanda suke garan dangan gariya babu tantama dangane da nagarta da ingancinsu wallahi daraja ce wallahi ɗaukaka ce idan Allah ya so ya wulaƙanta ka sai mai da kai jaki ɗan al'ada duk abin da ka tashi sai dai ka ce yaya iyaye da kakanni suka yi to ka zama jaki in Allah ya so ya wulaƙanta ka sai mai da kai kare ɗan bid'a an kore ka kana haki kana zaune cikin air condition kana haki wannan shine misali kyakkyawa na ɗan bid'a don haka in ko Allah ya so ka da rahma ya so ka da ainihin daraja sai ɗora ka a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai don kai ne wani ba don rahama shi kawai don haka sai ka ce ka gode wa Allah alal hidaya ka gode wa Allah da ya shiryar da kai zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yau za mu tashi a inda ya ce babu man afada ala ra'asihi salasan babin da ke bayani akan wanda ya zo wankan janaba ko wankan haila sai ya kwarara ruwa su uku a kan shi ya yi daidai abin da ake nuna maka shine yayin da ka zo wankan janaba sai ka sa ruwa ka yi tsarki tukuna shi wannan tsarkin da za ka yi za ka wanke al'aurarka ne da duk inda kake tsammanin cewa burbushin mani ya tartsatsu zuwa wurin sai ka wanke shi fas idan ka wanke sai kuma ka zo sai ka yi alwala irin alwalar sallah to matsala inda za ta taso a nan mun yi karatu a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga alwalar ba kuma muka ce wannan hadisi ne sahihi babu shakka akan haka to yanzu a ban ɗaki za ka ce bismillahir rahmanir rahim eh za ka faɗi sai dai ba a bayyana ba a sirrance ma'ana kamar yadda kake karatun sallah a zahar kai ka san kana yi bakinka kuma yana motsi amma ba tare da kai ko wani ya ji ba to haka za ka yi wannan bismillah a cikin ban ɗaki sadda za ka yi alwalar ita alwalar za ka taho ta tsaf sai kafafuwanka ne kaɗai ba za ka wanke su ba na'am bismillah ko na ce bismillahir rahmanir rahim na'am bismillah wato za ka ce bismillah a sanda za ka yi ainihin fara alwala din na kuskuren harshe ne wannan ne don haka idan kai wannan alwalar to sai kuma ka zo sai ka wanke kanka so uku wannan wanke kai so uku ya shafi namiji ya shafi mace dangane da mata ba za ki tsefe kanki ba domin wannan wanka ne na janaba wankan haila ne za mu zo za mu yi karatu na musamman akan shi shine sai kin tsefe to wasu mata 'yan gayu ne ta je ta wuni a babin salon ko hiya salon ko wane ne salon an je an wuni 'yan mata wajen biyar sun haɗu a kanta ane mata kitso saboda mukami to sai a ce mata kuma za ta zuba ruwa a kan sai ta ga to ai kuma ta zuba kitson zai lalace kitson nan kuma dubu uku da ɗari bakwai aka yi shi sannan wuni guda aka yi aka yi to yaya za a yi wata sai ta ɗauki matakai biyu waɗanda dukkan matakan munana ne shine wata sai ta ƙiyarda mijinta ya sadu da ita har sai wannan kitso ya tsufa yadda yake ko da an zuba ruwa a kai dama ya kai a kwance shi don haka wata a wata za ta yadda mijinta ya sadu da ita so ɗaya ko so biyu da gwargwadon yadda kitsan kanta ya tsufa matar da take yin haka to ta tuba domin tana zama kuma tana ainihin kwana a cikin fushin Allah da la'antar mala'iku mataki na biyu da wasu matan ke ɗauka wanda shi ma mummuna ne shi kuma shi ne sai ta zo wankan janaban sai ta ki wanke kanta saboda mai wai ma'ana yanzu ta fifita gayu a bisa mijinta to wate wa gayun ta fifita gayu a bisa ibadar Allah don haka matar da take yin haka ta ji tsoron Allah ki je a yi miki kitso daidai da koda ya sha ruwa babu wani abu in ko ba haka ba ki bar kan naki haka ki rinka shafe shi da mai kina taje shi shikenan nan ma wani style ne wani gayu ne wannan ma ina fata an gane ya kamata mata su gane wannan to wannan ruwa da za a zuba za a sa tafukan hannaye ne guda biyu a kwarfo a ainihin zuba sai a ciccuɗa kai har zuwa ko ina daga cikin kwanonin wuya har zuwa gaba ɗayan gindin wuya ɗin inda ake cewa dokin wuya duk abu a ciccuɗa a sake yin haka na biyu a sake yin haka na uku to shine bukhari ya ce man afaza ala ra'asihi salasan wanda ya kwarara ruwa su uku ga kanshi ya dace da sunna menene dalilin ka al-Imam al-Bukhari sai ce haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Zuhair an Abi Ishaq qala haddathani Sulaiman ibn Surad qala haddathani Jubair ibn Mut'im qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ana fa ufidu ala amma ana fa ufidu ala ra'si salasan manzo Allah ya ce ni dai nakan kwarara wa kaina ruwa su uku yayin wankan janaba wa ashara bi yadaihi sai manzo Allah ya nuni zuwa ga hannayen shi kiltaihima dukkan su biyu wato da waɗannan hannayen guda biyu da kuka gani da su ne nake kamfatowa haka in zuba ruwa har su uku ga kaina ma'ana manzo Allah ya faɗa musu karatu da baki sai kuma cikon karatun sai ya faɗa musu a aikace ina zuba ruwa su uku a kaina to kamar ka ce roba yake samu ko koko yake samu da me yake kamfato ruwan sai ya ce hannaye amma hannayen sai ya nuni zuwa gare su wato da su yake kwarfo ruwan yake zubawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا إمام البخاري سامو أن حديث دقى بابا مالمي محمد بن بشار محمد بن بشار يتي يا كربو دقى مالا غندر شيكو غندر يتي يا كربو أن حديثي ني دقى مالا منش شعبا شعبا يتي دقى مخول haka ake karanta wannan suna shi kenan kwaɗe a cikin sahihul bukhari kuma wannan wurin ne kaɗai ya taɓa ruwaito hadisi to wannan suna ana karanta shi da mihwal ana, kuma iya karanta shi da muhawwal ala babin muhammad kamar yadda kake cewa muhammad to zaka iya cewa muhawwal kuma zaka iya cewa mihwal ina fata an gane daga malam mihwal dan rashid shi ko mikhwal yace an muhammad ibn ali daga al-imamu muhammad ibn ali shine wa abu ja'far al-baqir shine jiya muka yi kuskure za mu ce ainihin wato abin nan baban wannan baban abu ja'far mahaifin shi shine ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn to a yau shi ainihin abu ja'far al-baqir shine nan ruwaya ta zo da sunan shi wato shine a ilimin hadisi yake cewa yana da kyau in ka san sunan mutum to kuma ka san alkunyar shi da nasabar shi da kuma nisbar shi shine ka san sunan shi sunan shi wa Muhammad ibn Ali to sai kuma ka san cewa alkunyar shi Abu Ja'far sannan sai ka san lakabin shi kuma fa Al-Baqir to sannan nisbar shi da nasbar shi nasaba da fataha ganin guda ita ce wane ɗan wane to nisba kuma fa ana danganta shi zuwa ga me ana danganta shi zuwa ga alkhayyab tela ko annajjar kafinta ko ana danganta shi zuwa ga wata sana'a ko wani abu makamancin haka ko wani gari shine nisba nasba kuma da fataha ita ce ɗan wane jikan wane kaza kaza ina fata an gane to duk aka ce yana da kyau ka gane haka ka je ka karanta ƙarshen littafin nukhbatul fikar da sharhinta nuzhatun nazar ta babban malami ibnu hajar za ka ga yadda ya ce khatimatun ya ce ga khatima ya ce yana da muhimmanci ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza muqaddima ce yayi ta takaitacciya akan ilmin jarh wa ta'dil yayin da ya zan ya gama rubutu akan mustalahil hadith ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wata rana da ikon Allah za mu yi ƙoƙarin mayar da wannan littafi na Ibn Hajar ya zama lacca domin wannan littafi mun karanta shi fiye da shekara goma sha da ta wuce a can ainihin garin Damagun a jihar Yobe mun ɗauke shi a kaset mun karanta shi a Adamawa mun ɗauke shi a kaset mun karanta shi a Sokoto mun ɗauke shi a kaset mun fara karanta shi a garin nan kuma sai muka ɗauka sai ba a ƙarasa ba to ana nan wata ran in Allah so sai a zo a maida littafin ya zama lacca a maida shi ya zama lacca a samu kamar kasusuwa ashirin in Allah so zuwa talatin don ka samu haske game da me ake kira ilimin hadisi me ake kira ilimul jarhi wa ta'dili domin wannan ilimi musulmi ne kaɗai suke da shi duk duniya sannan a cikin ƙungiyoyin musulmi kuma babu waɗanda ke aiki da shi sai ainihin ahlus sunnati wal jama'a sauran 'yan bid'a ba zai yi su ɗabbaka wannan ilimi ba saboda duk hadisansu dama duk hadisan ƙarya ne to kuma wannan ilimi ne na kanikanci na fata an gane suyuɗi ko dama cewa yake wa sharruhum sufiyatun qad wada'u ahadisa muhtasibin al-ajra fi ma yadda'u yace a duk duniya babu waɗanda suka fiye manzon Allah ƙarya yace fiye da 'yan ɗariƙa yace saboda su in suka yi ƙaryar ma ga manzon Allah wai jira suke Allah ya ba su lada kai ka ji dan takifanci kai da ake jiran ka ka shiga wuta kayo manzan Allah ƙarya wai kuma kai jira kake Allah ya biya ka kayo annabi ƙarya suyudi ya faɗi wannan a cikin littafin shi alfiya fil hadith yace wa sharruhum mafi sharri daga cikin makaryata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sufiyatun masu ban dariƙun sufaye qad waba'u muhtasibina al-ajra fima yadda'u yace wai su fata ma suke Allah ya ba su lada sun yi wa annabi ƙarya duk wannan rashin shan duka ne kawo haka shi yasa dole ne matasan sunna ku tashi ku yi ilimi ku zage ku yi ilimi ku dage domin ku kadai ne za ku yi aiki da waɗannan ƙur'ani da sunna su ba magana ƙur'ani da sunna domin ƙur'ani da sunna yana contradicting yana karo da abin da suka ɗauka saboda haka matasa a tashi a buga a yi karatu a ɗibi ilimi sannan a tashi a bazama a je a yaɗa shi lungu kwararo kwararo in in ka je gari kaza za ka kai musu ilimi aka ce ai garin ma ba ma da kafa ake tafiya sai ka ce an gama sai ka ɗaura duk kayanka a gadon baya ka hau sai wata stamina ta zo maka ka tuna za ka yi wa manzon Allah hidima ne sai ka ga Allah ya kawo wa yu'ayyiduhum sai ka ga Allah ya kawo maka ƙarfi sai ka haura su abu huraira su jabir haka suka yi ta haurawa tudu da kwari ko ina sai da suka kai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kana nan tikari bakin fata sunan manzon Allah ta zo maka saboda aikin da suka yi uqbatu ibnu nafi al-fihri tun daga madina ya fara aiki idan yake ketawa sahara sai da ya zo tsakiyar birnin maiduguri sahabin manzon Allah ne ya kawo sunna ya kawo addinin musulunci duk kasashen nan shi ya saka su a addinin musulunci gaba daya north africa duk shi ya zuba su a cikin addinin musulunci ya gangaro ya gangaro sai da ya shigo har maiduguri sahabi ne uqbatu ibnu nafi al-fihri Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi ya ce daga Muhammadu ɗan Ali an Jabir ibn Abdullahi ƙala Jabiru ɗan Abdullahi ya ce kana nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yufrigu ala ra'asihi salasan bazan Allah ya kasance yana kwarara ruwa so uku a kan shi kamar yadda wancan hadisin ya faɗi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدث حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال للحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا صلى الله عليه وآله وسلم kun ji wannan hadisi har wa yau al'imamu abu nu'aimin shi ne ruwaito shi ya ce haddasana ma'amar ibn yahya ibn samin malam ma'amaru ɗan yahya ɗan sam shi ne ya ainihin wato bayar da wannan hadisi ya ce haddasani abu ja'afarin al'imamu abu ja'afar muhammad ɗan ali al-bakir ya bani hadisi قال شي أبو جعفر الباكر يتي قال لي جابر جابر مالمينا يا دني kun gani shine magana da nake faɗi jiya tsakanin ahlul baiti da sahabban manzon Allah malamai ne da ɗaliban juna gashi wannan ɗaya daga cikin a'immatu ahlul baiti ne da shi'a ja'afariya suka yi ta shararawa ƙarya suka yi ta shararawa ƙarya har ƙarshe suka danganta mazhabin ja'afariya zuwa gare shi gashi nan amma gashi ya ce malami na jabiru dan abdullahi ya ce da ni amma ka koma wurin yan shi'a sai su nuna maka ai jabiru dan abdullahi ai maha'inci ne ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shi yasa dole ne ahli sunna ku tashi ku karatu ku fajjare kunuz ku fasa taskokin Allah ku nuna wa duniyar ilimi ga yadda hakikanin abu yake saboda waɗannan fitsararru kullum abin da suka sani shine tarzoma da taza zaune tsaye to don haka za su nuna maka tun da aka fara musuluncin ai haka tarzoma ake ta yi da ta da zaune tsaye don haka su ma haka suke gashi zaman lafiya ne tsakanin sahabbai da ahlul baiti abin da suka ga suna bukata na ilimi wane sahabi ya sani sai su je su zauna ya koya musu idan sun san cewa mayaudari ne ya zauna da manzon Allah a cikin khiyana da ha'inci za su je wurin shi yasa ku tashi ku karatu ilimi ne kawai yake maganin duk wata fitsara da rashin kunya jama'a gashi ya ce malami na jabiru ya ce da ni wa'ata nibnu ammika dan baffanka ya zo gare ni ka gani ma'ana wani cikin ahlul baiti ya zo gare ni yu'arridu bil hasan ibn muhammad ibn al-hanifiya yana nufin al-hasan dan muhammadu dan al-hanifiya abin da yake cewa ɗaya jikan sayidina Ali ɗin amma ta ɗaya ɓangaren ya zo gare ni wannan jikan sayidina Ali ne shiwa shi ainihin Abu Ja'far ta ɗaya ɓangaren Al-Husayn ibn Ali ibn Al-Husayn wannan kuma fa Al-Hasan ibn Muhammad shi kuma wa jikan sayidina Ali ne shi ma amma ta ɗaya ɓangaren shi kuma ba ta hanyar Fatima ba ya ce ya zo gare ni da ya zo gare ni kala sai ya ce da ni kaifal ghuslu min aljanabati ya ake wankan janaba ne fakultu sai na ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya akhudhu salasata akuffin manzon Allah da yana ɗiban tafi uku wa yufidu ala ra'asihi sai ya zuba ainihin wato ga kanshi thumma yufidu ala sa'iri jasadihi sannan sai kuma ya kwarara ruwa ga sauran bangarorin jikin shi ya ciccuda ka ji yadda manzon Allah ke wanka faƙala lil hasan sai shi ɗan uwan naka wato ɗan baffan naka ya ce da ni inni rajulun kafiru sha'ari to duk da ka ce ga yadda manzon Allah yake in ya ɗibi ruwa ya zuba so uku akan shi sai ya ciccuɗa sannan ya zuba ya wanke jikin shi yo amma ni in na ce zan yi haka ai ba zai ishe ni ba domin ni ina da gashi mai yawa fa qultu sai ni Jabiru na ce da shi kana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akthara minka sha'ara yo ai manzon Allah ya fi ka yawan gashi manzon Allah ya fi ka yawan gashi tunda manzon Allah ya fi ka yawan gashi har ya zama kwarfa uku ta ishe shi kai ma kwarfa uku ta ishe ka sai dai za ka ƙetare haddi babul ghusli marratan wahidatan yace babin da ke bayani akan in mutum ya zo wanka ya wanke gaɓoɓin jikin shi so ɗai ɗai ɗai ɗai yayi in ya kai so uku uku ɗin ne babu laifi ya kyautata amma so ɗai ɗai in dai gaɓar tawon ka wanke ta so ɗaya ta isa dalili akan haka sai ce حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيرا ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه صلى الله عليه وآله وسلم كريبي بررن باوانينا عبد الله دان عباس الله يقارى مشي يرجع yace malamina Abdullahi dan Abbasin yace qalat maimuna innata maimunatu wato kanwar mahaifiyata ko yar mahaifiyata tace wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'an na kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa lil ghusli don yayi wanka wannan ya nuna matan salaf suna yi wa mazajen su hidima kenan eh ka duba maimuna da darajarta amma ta ne wa maji hidima na'am ita hidima ga miji ga gwargwadon karfinki da ikonki wajibi ne kowace mace za ta yi wa mijinta hidima da gwargwadon ikonta za ki dafa abinci ne za ki ainihin gyara gida ne za ki kai mishi ruwan wanka ne za ki yi kaza za ki yi kaza waɗannan haƙoƙi ne da ya kamata ki kyautata wa miji don ki samu yarda Allah asma'u Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta ce banda hidimar gida da take yi wa mijinta azubairu ɗan awa asma'u yar abubakar ce ma'ana babanta babban sanata ne babban minista ne ɗaya daga cikin manya-manyan cabinet na gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ta ce bayan hidimar gida kuma sai ta ɗauki lauje ta tafi daji ta je ta yi wa dokin zubairu ciyawa dokin mijinta kuma ta zo ta dama mishi kullu ran nan ta ce sai wani abu ya faru tana kan hanya sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ganta to ayyar matan manzon Allah ce yar Aisha ce manzon Allah ya tausaya mata tayo ciyawa ta gaji sai manzo Allah ya ce to abin da za a yi kawo ciyawar in dora a gabana akan raƙumi ko doki ke kuma sai ki hau baya ta ce duk da na gaji amma sai na tuna kishin zubairu ta ce sai na ce a'a ba komi na gode ta ce haka ta rarrafo ta ƙaraso gida da ta zo sai ta gaya wa mijin sai madalla da abin da ta yi ba dan yana da zargi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a'a haka din dai da kika yi to yafin ina fata an gane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka mata a rinka kyautatawa mazaje bai sani ba ki kwashi kayan shi ki wanke ki goge ki je ki siyo man goge takalmi ya aje ya tafi ki gyaggyara ki gyaggyara ki gyaggyara ki kawo wani turare ki feshe mishi duka ki kyautata yanzu nan sai ki ga wata ran in ya ɗauko albashi ma sai ce uwar gida aje nan kawai ya buɗe account da ke kin zama me kin zama garanti trust din shi yana da garanti ya yarda da ke ina fata an gane ina fata an gane Allah ya taimaka to shine abin da ainihin ake so mata a rinka kyautata wa mazaje eh kyautatawa ita take sa a mallake zuciyar shi sai ku ji ana ta cewa ai ta shanye shi a malamai a ita ce babban malamar kanta alheri ne kadai gashi nan maimuna ta ce na kai wa manzon Allah ruwa dan ya wanka faghasala yadaihi marrataini aw salasan sai ya wanke hannayen shi so biyu ko so uku thumma afraga ala shimalihi sannan sai ya tuntsuro ruwa sai ya ainihin wato kwararo ruwa ya zuba a hannun shi na hagu faghasala mazakirahu sai ya wanke al'aurar shi sallallahu alaihi wa sallama thumma masaha yadahu bil ardi sannan sai ya sa ƙasa wato sai ya sa hannun shi a ƙasa sai ya goga za mu zo bukhari zai kulla babi na musamman akan wannan ma'ana duk sanda kai tsarki ka taba azzakarinka ko dubrarka wajen wanke kashi ko fitsari to kafin ka ci gaba da wata mu'amala sai ka turbuɗa hannunka a ƙasa sai ka goge saboda kamar yadda za mu zo mu ji hannu ɗin yakan danko duk yadda ka wanke yakan yakan samu ainihin wasu ƙwayoyin cuta haka sukan makale a jiki amma kuma ikon Allah waɗannan ƙwayoyin cuta ita ƙasa tana da sinadaran da take babbaka su wanda sabulu ba shi da irin wannan ƙarfin shi kuma so da haka yana da kyau kenan in kai haka sai ka sa sai ka dirje ka duba za ga ko ƙwararrun likitoci wani lokacin sai ce in baka samu abin wanke hannu kaza kaza ba samu toka toka ita ma tana da wata madda kenan mai ƙarfi da take gusar da ire-iren waɗannan abubuwa to shine sai annabi ya sa hannun shi ya shafi ƙasa haka ya wanke summa madmada sannan ya kurkura baki wastan shaka ya shaki ruwa to mahallin shahid na bukhari fa kenan da aka ce summa madmada ya kurkura baki wastan shaka ya shaki ruwa wa ghasala wajhahu wa yadayhi ya wanke fuskar shi da hannayen shi ai ba a ce so biyu ba ko ai ba a ce so uku ba amma kun ga a can a baya wajen alwala sai da aka ce so biyu ko so uku ko to nan ko da aka yi shiru fa shine bukhari yake hujja da cewa shiru din da aka yi ba a faɗi adadi ba ya nuna so ɗaiɗai ne summa afada ala jasadihi sannan sai ya kwarara wa jikin shi ruwa summa tahawwala min makanihi sannan sai ya tashi daga wannan wuri da ya gama wanka faga salaka da maihi sai koma wurin da yake bai riga ya jike ba sai wanke kafafuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka babu laifi in ka kwarara ruwa so uku a kanka ka zo ka yi alwala tsaf to in ka zo wanke barin jikinka ka iya yi so ɗaya ɗaya barin jikin ma ka yi so ɗaya ka ƙarasa sauran domin za ka zuba ruwa ka ainihin wato wanke jikinka ko ina abin nema dai shine a tabbatar cewa ba a samu wani wuri wanda ruwa bai taɓa ba dan kar kai bonono shine kai uku din ma amma bata wanku ba wa alaikum salam wa rahmatullah Right. To, ƙasa ɗin da ita ce take da madda, ita ce bincike nuna take ɗauke da sinadaran da ke kashe irin wannan abu. Kenan yanzu kai ya labai ne gidanka duk ba ƙasa sai ka ɗan tattali wata ƙasa a wani faranti sai ka aje haka saboda bukata an ta kama. Imam Bukhari ya ce, Babu man bada'a bil hilabi aw tibi inda al-ghusli. wannan yana daga cikin babuka wanda ibnu hajirin da kanshi ya ce tun da har zuwa zamanin shi ya wahalar da mutane wajen fahimtar me bukhari yake nufi domin abin da ake nufi da alhilab ita ce ƙwaryar da ake tatsan nono abin da ake nufi da atib shine turare to sai bukhari misali a zahirin abin da suka fahimta sai suka ce bukhari ya ce babin da ke bayani akan wanda ya fara da ƙwaryar nono ko turare a wurin wanka ya yi daidai sai suka ce kai wannan wahami ne wannan ɗirkaniya ce wasu suka ce sabaku kalamin alƙalamin bukhari ne ya zarbabi ba haka bukhari ma ya so ya rubuta ba to shi al'imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya samu wasu fa'idoji kamar haka daga ciki malamin shi al'imamu ibn al-mulakkin babban malamin hadisi ne wanda ya sha ya iya ya kware to ya sauke musu sahihul bukhari ba ɗaya ba ba biyu ba na biyu ibn al-mulakkin ya tara musu littattafan da a wannan zamani wato a ƙarni na bakwai ko na shida a ƙarni na bakwai ba a samu 'yan makarantar da suka samu access suka samu littattafai irin waɗannan ba waɗannan gata da ya samu ga ilimi an ba shi ga littattafai sai taimake shi da ya zo sharhin sahihul bukhari ya tattara littattafai waɗanda ya samu damar yin aikin da waɗanda suka gabace shi ba su samu wannan damar ba don haka duk inda ta turke wa wasu a bukhari ibn hajar sai ya warware abin ya ce wannan mas'ala mai sauƙi ce abin da bukhari yake cewa ita ce ƙwaryar da ake tatsan nono da ita idan yau ba a tatsi nonon ba sai aka zuba ruwa a ciki sai kai wankan janaba ko ka yi laifi ya ce ba laifi to amma me ya kawo atib sai ya ce bukhari kenan ya ce ya nemi ku ishara zuwa ga wani hadisi ne can da zai zo ya kawo shine annabin zai shiga harama ta aikin hajji ko umra sai matar shi Aisha sai ta shashafa mishi turare a jika in ta shafa mishi turare a jika sai zo yayi wannan wanka to abin cewa shine wannan turaren da ta shafa mai a jika kafin wankan in ya zo yana wanka ai zai rinka yin wanka yana cuɗa jikin shi da yake da turare ko sannan yana komar da hannun shi ruwa na tartsatsa mai ƙanshin turare cikin me cikin ruwan ice ba komai shine abin da ake nufi shine kawai ma'ana za ka yi wanka sai mata ka tabi ta shashafa maka turare ko irin menene menene body spray din nan ko irin abin shafawa a hammata sai ka zo kana wankan kana cuccudawa ai kaga zai zama hannunka da kanshin wannan turare to kuma kana saka hannunka a cikin ruwan kana ɗibowa ko kuma ruwan jikinka yana komawa cikin wannan ruwa shine aka ce babu laifi a'a ƙwarya ce wadda ake tatsan nono sai yau ba a tatsi nonon ba sai aka je aka ɗibo ruwa da aka ɗibo ruwa sai zama ruwan yana nan a sunan shi na ruwa ko da ƙwaryar ku ba a wanke ta ba wani lokacin za ka iya ganin nonon ya ɗan taso amma bai ƙwace wa wannan ruwa sunan shi na ruwa ba kullum abin da ake nunawa duk abin da ya zama mai tsarki ne idan ya cuɗanyi da ruwan wanka ko ruwan alwala idan har bai yi galaba a kan abin ba bai yi galaba a kan ruwan ba har za a iya buɗe baki a ce mai ruwa ba tare da an ce ruwan turare ba ruwan nono ruwan madara ruwan omo in dai har abin bai galaba a kan shi ba to babu laifi asalin abin da babu yake son ya nuna kenan ma'ana an zo an dafa maka ruwa sai aka dafa ruwa a tukunyar tuwo da ka zo za ka yi wanka sai ka ɗan rinka ganin kanza-kanzan tuwo a sama abin cewa wannan ruwan za ka iya kiran shi ruwa mutulakan ruwa kai tsaye eh to za ka iya wanka da shi amma za ka ce ruwan kanzo to nan ba za ka yi wanka da shi ba domin kanzan ya yi rinjaye قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم Bukhari ya samu wannan hadisi ta hanyar Malam Muhammad dan Musanna shi ko daga Abu Asim shi ko daga Hanzala shi ko daga Al-Qasim dan Muhammad dan abubakar siddiq jikan abubakar siddiq ya karɓi wannan hadisi daga wurin yar mahaifiyar shi wato yar mahaifin shi domin ita aisha ta girma mahaifin shi saboda an tafi aikin hajji an fito daga madina kenan an tsaya a bayan gari zulhulaifa za a ɗauki harama har da aisha a wannan hajji da aka taho sai asma'u yar umais mata abubakar sai naƙuda ta turke ta sai ta haihu a nan zulhulaifa to sai abubakar sai ya dubi yanayin za mu tafi aikin hajji da ba mu taɓa tafiya ba yau za mu je da muhammad sai ce to sunan ɗan muhammad ko kun fahimci tafa'ulin da abubakar ya yi tun da suke zuwa aikin hajji da ba a taɓa zuwa annabi bai taɓa zuwa hajji ba sai wannan shekara kuma an fito bayan gari sai matar shi sai ta haihu ta haifi ɗa namiji sai ce to wannan ɗa zai zama takwaran mai gidan tafiyar ko kun fahimta to wannan ɗa shi ne ya haifi alƙasim alƙasim ya haifi nashi ɗan shi kuma ya sa mishi abdurrahman to wannan abdurrahman malamin imam malik ne shi ne abdurrahman ɗan ƙasimu ɗan muhammad ɗan abubakar siddiq to alƙasim ɗin ya ruwaito wannan hadisi daga aisha yar mahaifin shi domin Aisha yar Muhammad ce, kun fahimta da kyau jama'a yar Muhammad ce, ubansu ɗaya shine Abubakar, uwafa ita Aisha ummu Ruman ce uwarta, shi kuma muhammad fa asma'u yar umaisu ce mahaifiyar shi an aisha ta qalat aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza tasala min janaba annabi idan zai yi wankan janaba da'a bi shay'in sai ya sa a kawo mishi wani makai wato wani container wani bokiti ko wani koko na hawal hilabi kamar wanda ake tatsan nono da shi fa akhadha bi kaffihi sai ya ainihin sa tafin shi sai ya ɗibo ruwa fa bada'a bi shikki ra'sihi al-ayman sai ya fara da tsarin kanshi na dama kaga hatta ruwan in ka zuba to wajen fara wankewa sai ka fara da dama don dama mun yi hadisi a baya ko wanda ke nuna annabi yana son farawa da dama hatta kai din in ka kwarara ruwan to wajen cudawa sai ka fara cuda dama summal aisar sannan sai hagu faqala bihi ma ala ra'asihi sai yayi haka da wannan ruwa akan shi ma'ana sai Aisha sai ta cuccuda a aikace amma sai ta ta'abirin aiki da kaulu wanda mun yi karatu akai tun a can baya a cikin kitabul ilmi cewa ana ta'abirin ainihin aiki da ainihin magana faƙala gashi bihima sai ya yi haka da hannayen shi a ra'asihi a kan shi sai ya cicciuɗa kenan ina fatar an gane to kun ga kamar yadda na ce wannan babi babi ne mai sauƙin a fahimta amma saboda waccan matsala an ka karanta sharhin babin kawai sai da ibn hajar ya ci wajen shafi biyu da rabi ya kawo duk waccan kuskuren fahimta da waɗancan malamai suka yi ya warware ta sannan sai ce ai abu ne mai sauki a fahimta don gashi ya ce da'a bi shay'in nahwal hilabi sai annabi ya sa a kawo mishi wani abu kamar wanda ake ɗiban nono da shi ko kun fahimta kenan ba bukhari yana cewa ne ainihin man bada bil hilabi domin wasu fa haka suka yi kuskuren fahimta suka ce ai bukhari ya ce kenan in za a fara wankan janaba sai a fara ɗiban nono a zuba a jika haka ce a larabci yana da irin wannan jama'a kamar yadda hausa ma tana da irin wannan sai a yi wata magana wadda abin da kake fahimta daban da abin da ainihin ake nufi sai kawai sai ka ji an ce ja ya faɗo ja ya ɗauka bahaushe ya san menene ma'anar shine ɗan fulani da kayan giginya to akwai kuma wata ma'ana a ƙarƙashin wannan ma'anar na farkon magana ita ce ja ya faɗo ja ya ɗauka salon magana ne na me fassarta shi ne ɗan fulani da kayan giginya to ma'anar maganar fa ita ce wai kaza da kaza da ya faru iri ɗaya ne ma'ana ka aiki mashirmanci da ka aiki mashirmanci ya je maka shirme sai ka ce na zo da Allah tafi kai kaza da ya je shi ma sai je sake kwaba shirme shine sai wani ya ce ja ya faɗo ja ya ɗauka ka aiki mashirmanci ya yi shirme wai kana ga wannan mai hankali ne zai share maka hawaye shi ma sai je ya shirme sai bahaushe ya ce ja ya faɗo ja ya ɗauka to wannan shine ainihin meaning of the meaning magana ce take gata abin da kake fahimta amma akwai wani abu a ƙarƙashinta darasi ne na musamman duk wanda ya koyi harkar jarida sai an sa shi ya ƙware game da ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa wani lokacin sai karanta caption na jarida sai ka ga sun ɗanyi kan kan kan kanun labarai sai ga sun yi wani habaici abin da kake fahimta daban da abin da ake abin nan an cire wani kasaitaccen sarki sai aka je aka kai shi can wani tsohon gida inda turawa mulkin mallaka suka zauna da macizai da ciyayi sai aka ce wane wane wane from grace to grass from grace to grass daga daraja zuwa ciyawa to wata magana ake nufi daga ɗaukakan sarauta zuwa ga kaskanci amma sai aka ce daga ɗaukaka zuwa ga ciyawa kaskanci ake nufi haka waɗannan al'amuran suke akwai su a kusan kowane yare akwai magana da abin da kake fahimta daban da abin da za ka ga an ce maka kaza kaza kaza Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi yasa yana da kyau in ka karanta karatu baka fahimta ba sai ka je malami sai ya maka bayanin ilimi Allah ya taimaka babul madmadati wal istinshaqi min al janabati fil janabati babin da ke bayani akan kurkurar baki da shakar ruwa a cikin wankan janaba abin da ake nuna maka shine baki da hanci idan baka wanke su ba ko in baka shaƙa ka fyace ba to an samu lum'a a cikin wankan janabarka don kar ka ɗauka wai waɗannan gaɓoɓi na sarari ne ake cicuɗawa bakinka ma sai ka wanke shi sai ka shaƙi ruwa sai ka fyace sannan wankan janaba ya yi in ba haka ba fa wankan janaba bai ba kenan hatta fata wadda take cewa za ka iya faɗawa cikin ruwa ka je ka yi wanka ka wanke jikinka da sunan wankan janaba haka ya yi amma dole a cikin wannan kurme da kake yi ko shawa da take watso maka ruwa sai ka ɗiba ka kurkura sannan ka shaƙa kafiya ce in ba haka ba wankan bai ba قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا عبد الله بن عباس يتي إن نرم ميمونة تابا محديثي تتي صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا نازبا والنبي صلى الله عليه وسلم روان وانكا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwarara ruwa da hannun shi na dama ya kwararawa hannun hagu sai kuma ya wanke su ma'ana ita hannun dama ita ce aka yi amfani da ita ta karkato ruwan da ruwan ya zubo ga hannun hagu sai kuma ya sa hannun daman da hagun sai cuccuɗa da wannan ruwan gaba ɗaya sun magasala farja sannan sai wanke al'aurar shi kaga kalmar farj tana daga cikin kalmar da take ɗaukar al'aurar namiji da mace farji ga mace ne ko to namiji ma farji domin dama farji din ita ce huda ai shi ma namiji yana da huda na fata an gane wato wannan sai in an shiga debate na malaman fiqhu da alkalai zaka iya gane ta'asirin irin wannan shine aka samu babban malami Suyuti da babban malami Izzuddin dan Abdulsalam suka rubuta littattafai akan wata ka'ida ita ce al-ashbahu wan nazair akwai abubuwan da sun yi kama da juna akwai abubuwan da ɗaya suke ina hukuncinsu a fiƙihu misali hukuncin nama da kifi a fiƙihu duk ɗaya ne in ka ce ba za ka sake cin nama ba ran da ka ci kifi shikenan ka karya wancan magana saboda me Allah ya ce wa tastakhrijuna minhu hilyatan ko lahman tariyan ina lahman tariyan inda ayar take cewa yawa wa tastakhrijuna minhu lahman tariya kuna fitar da nama mai zaki daga cikin ina daga cikin kogi to wanne nama ne mai zaki kuke fitarwa kifi to Allah ya kira kifi nama dan hakan ka ce wallahi ba ni sake cin nama sai kuma ka je ka siyo kifi lafiya ka ce a ai ni kifi nake ci ba ni cin nama to kana cin kifin nan to sai kayi kafarar rantsuwa duk ɗaya ne hukuncinsu to kaga yanzu misali a haƙiƙanin halittar ba su yi ɗaya ba ko amma a hukunci fa sun yi ɗaya to irin waɗannan matsalolin suna nan a fiƙihu sai an ka je kana karatun alƙalanci ko kana karatun shari'a ko civil law ko wane ne akwai wani darasi da ake kira jurisprudence sai ka kware game da wannan in ba haka ba za ka zama alkali ko lauya ko kuma wani mai shari'a ba sai dai kai ta irin wannan na gargajiya ita cinye zabi da kwai na mutanen ƙauye zai lahira ka ci duka na fata an gane Allah ya kyauta to shine sai yake cewa aha sai ta ce summa ghasala farjahu sai wanke al'aurashi summa qala biyadihi al-arba sannan sai ya ce wa da ƙasa haka da hannun shi ka gani ƙala shine fa'ala sun maƙala biyadihi arba sai ya bugi ƙasa da ainihin hannun shi fama sahaha turabi sai ya shafa ita hannun nashi da ainihin turbaya sun magasalaha sai kuma ya wanke hannun sun mata mazmaba sannan ya kurkura baki wastan shaƙa ya shaƙi ruwa kuma ya fyace shine yadda riwaya ta bayyana don in an shaƙi ruwa sai an fyace kaka ce wannan riwaya bata bayyana ba a akwai riwayar wannan hadisi ta bayyana mun fahimta jama'a mahallin shahid kenan a wankan janaba ana kurkura baki a kuma shaƙi ruwa a fyace ثم غسل وجهه sannan sai wanke fuskar shi wa afada ala ra'sihi sannan ya kwarara ruwa ga kanshi thumma tanaha sai ya matsa gefe guda fa ghasala qadamaihi sai wanke kafafuwan shi thumma utiya bimin dilin sai aka kawo mishi mayani ko hankici ko tawul duk wannan turanci ne na farko ne kawai hausa mayani to amma hankici fa handkerchief tawul towel to amma zamani ne shi yasa tun ran da zamu yi muqaddimar karatun nan jama'a nace to da yake mu yan boko ne za a ji mu ne muna gaurayawa da turanci saboda lazimin mu ne ko kuwa domin duk inda ka samu kanka musamman a bariki yanzu ka je ka nemi su karatu a Abuja ko Kaduna kana kondemin boko kaga karatun ba zai tafi ba to balle Zaria kuma da take birnin ilimi inda aka zo aka makaɗa jami'ar da duk arewa babu kamarta ma'ana lallai ne wasu kalmomin sai ana faɗin su da hausa ana faɗin su da turanci don wani da an faɗa da turanci zai gane ba haka ba zai gane ba ina fata an gane to shine ta ce sai na kawo mishi mayani wato tawul ko hankici falam yanfudu biha sai bai share ruwan da wannan tawul din ba ma'ana riwayar wannan hadisi ta nuna bai karɓa ba sai ta ce sai ya fita yana shece ruwan da hannun shi haka za mu zo mu karanta wannan riwayar to kenan bai halatta yanzu in sa tawul in tsantsame jikina ba bayan na yi wanka ya halatta inna ma ta ce bai so ya yi haka bane a lokacin amma ya halatta ka yi wanka sai ka sa tawul ka goge jikinka fes amma in baka so ba sai ka shece da hannunka shikenan ba laifi babu mashil yadi bituradi liyakuna anqa babin da ke bayani akan mutumin da ya taɓa al'aurar shi wajen kashi ko fitsari wajen tsarki kenan to sai ya shafi hannun nashi da ƙasa don mai liyakuna an don hannun nashi ya fi tsabtatuwa min aljanaba kaga bukhari hadisi ɗaya ne fa yake ta maimaita mana ko amma da hanyoyi daban-daban da riwayoyi daban-daban an fahimci wannan da kyau ko jama'a ya kamata a samu wani ɗalibi ne wanda zai graduating daga islamic studies ya ce zai yi thesis ɗin shi ko zai project ɗin shi akan al-imam al-bukhari in dai ya tsaya ya yi wannan aikin a yadda ya kamata kuma in dai supervisor shi supervisor ɗin ne na gaske ba supervisor ba ne lallai lallai zai ba da approval akan cewa wannan ya ɗan gyara kawai sai a bashi masters abin da suke a turai kenan sai ka ga nan da nan ka je kana abin nan kai research kawai sai a ce a wannan ai dan gyaggyara kawai sai a baka masters ko kuma ka samu PhD da shi domin wannan aikin naka ya kai a nan ko sai ka yi aikin ka yi aikin sai ka bashi sai tafi da shi kula burin shan giya in ya je kawai sai da maka ya ce ya soke ya ce tafi ka je bai yi ba dole matasa ku shiga jami'o'in nan ku haƙura da wannan wulaƙancin da waɗannan mutanen suke yi domin ku yi taking over over the years shekaru kaɗan masu tahowa sai ku zo ku zama ku ne sai ku mai da abin ya zama malami da ɗalibi zumunci aka sani abota aka sani malaminka na karantar da kai yana jin haushinka yana nunkufurci yana ya maka fatan sharri yana baƙin cikin ka fahimta malaminka malamin ka ya kira ka ya ce maka in dai yana da rai wai ba za ka gama makarantar nan ba wace irin malanta ce ake a jami'o'in Najeriya jama'a duk wanda bature ya karantar da shi musamman baturen Amerika zai ga yadda suke da kyakkyawar mu'amala wajen karantar da bokon jama'a ya ɗauke ka ya je da kai ku sha ti ko ku sha fanta ku sha mirinda ya biya maka in ya ga baka fahimci abu bai kwantar maka da hankali ya je ya ɗibo maka littafai ya ce ka je ka karanta yana fatan ka fahimta ne don shi yana ganin daraja ce a ce shi ya koya maka shi ya graduating ɗinka amma kaga mutum ya tsaya da tsohuwar mota sai an tura ta tashi da tsohon tabarau di ya yi furfura wahalhalun duniya wai shi comrade wai shi kaza wai shi kaza wai shi kaza yana ta bakin ciki jama'a kin sa fatan da muke yi waɗanda suke sauran fannoni ku tashi ku yi revolution yadda aka revolution a field ɗin computer yau a harkar computer duk wata jami'a da ta baka certificate ka je ta baka certificate ne kamar yadda kake mock in ka gama secondary school in kai mock mock din nan zaka je ka nemi aiki da ita ko wani abu dama mock aka ce wato ma kamar shigantaka ce ma duk certificate din da ka samu yau a duniya ka tafi sai ka tafi competia.org ka je ka registration na wannan ka samu standard international certification sai sa yau in ka je ka iya computer ko a ɗakin mahaifiyarka ne sai ka tafi kan intanet sai ka rubuta jarabawa sai ka sami certificate daidai da kowane certificate na duniya masu agric engineering su tashi su yi haka masu mathematics su tashi su yi haka don haka duk ya gama maka yanga da duk wani abin ya so ya baka pass degree ya baka third class duk abin da zai baka ya baka sai ka tafi kawai sai ka je ga inda approved organization su je su yi maka jarabawa an tabbatar ka iya nan ba bakin ciki alfahari suke su ce ka yi jarabawa su ka ci dan ka iya amma ɗalibai nawa ne waɗanda suna da basirar da sun fi malamansu amma an taɗe su an kada su ana bakin ciki da su abin da ake so ɗaliban ka shi yasa na ce ku a harkar kwamfuta yanzu abin da ake kenan ka koyar da ɗalibai sai ka ce to ga wani abu muna so mai bincike a kai ku je ku yo nima in yo ƙarshen ta sai wani ɗalibi shine zai yo abin shi zai je rubuta wannan program ɗin ya zama daidai sai a zo a zauna a gyaggyara a gyaggyara shi kenan sai a je a sayar da shi miliyan hamsin miliyan ɗari sai ka ji an ba shi layon shiya shi za a ba babban rabo saboda shi ya gano abin shi malamin ya dan wuce ya dan gyaggyara ne kawai ba bakin ciki shi yasa ko ga duniya take ci gaba ci gaban da ya wuce misali a fagen kwamfuta saboda an bar kowa kokarin shi ya kai shi amma sauran fage fa a'a ka zai kai ka amma malamin ka ya ce baka isa ba sai dai in ban da rai to ba sai ka je kai dawafi ka ce Allah ya kashe shi ba kafin ka kai graduate eh ina fatan kun gane jama'a amma gaskiya saboda Allah irin abubuwan da malaman jami'o'i da tashri institution suke ba wannan ne zai sa ɗalibai su girmama ilimi ba so ake kai tarbiyyar shi ka nuna mishi kyakkyawan hali ko da kai miyagu suka karantar da kai amma malamin ka jama'a ka je ka yi research ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi ya san abin daidai ne amma yana baƙin ciki ya za mu ci gaba matasa ku ne za ku tashi ku yi karatun nan ku kawo gyara a wannan fagen don waɗannan ba za su dawwama ba duk inda aka yi shekara ashirin talatin duk gaba ɗaya ƙasa ta ɗauke su alam na ji alil arda kifata ahya'an wa amwata nan da shekara talatin in ba su mutu ba kowa ya ritaya to sai zama kai ne lakcara a wannan wurin sai ka samar da wani kyakkyawan zumunci tsakanin kai da ɗalibanka sai ka ga za ka gaya musu magana sai su ji saboda ba bakin ciki kake da su ba haka wani profesa zai graduating wani da ya kawo mishi ya zo ya duba ya duba ya duba sai ya ce shikenan je ka gida yana zuwa sai ya buga mishi waya sai ya ce is that doctor wane sai ce come again sai ce is that doctor wane it's me professor kaza kaza kaza sai ce yes sai kyalkyale da dariya shikenan wato har an yi approving shikenan ya gama thesis din shi ne na PhD yana fatan ya zama doctor da malamin ya karba ya duba yana isa gida sai malamin nashi ya buga mai waya shi malamin ya fara kiran shi doctor wane ya ce doctor wane nake magana da shi to shi sai ya ga kai abin ko dai kuskure ne ya ce me kace sake faɗi yace ba Dr. Wani bane yace eh yace to shikenan congratulations suka ji kana kaunan malaminka eh duk wannan cultism kun san cewa 70% na cultism tsafi da ake a makaranta wannan kuncin da malamai suke saka yara shi ya taimaka wa cultism saboda yaro yana da kokari yayi yayi yayi yayi ana taɗe shi sai je shiga kungiya asiri sai je cafki malamin ya mishi barazana sai zo mishi da daddare a cikin kungiya asiri ce to in baka ban mu mun yi graduation ba za mu layya da kai shine saboda haka malaman jami'a ku ji tsoron Allah ku san cewa kokari za ku yi ku yaye ɗaliban da kuka karantar a bisa cancanta su shiga duniya su je su yada ilimi amma jama'a akwai mutumin da ya shekara goma sha ɗaya yana lofa the strike the strikers shekara goma sha ɗaya na karatun lauya a digiri ɗaya kuma ba ma na biyu ba wani gudu yake balla don shi Allah ya kiyaye na'am to gashi nan shine yake cewa ya karɓo cewa daga abdullahi dan abbasin daga maimuna annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallam ga tasala min aljanaba manzon Allah ya wankan janaba fa ghasala farjahu bi yadihi sai ya sa hannun shi ya wanke al'aurar shi thumma dalaka bi halha'id sannan sai ya shafi hannun nashi da bango katanga garu thumma ghasalaha sannan sai ya wanke hannun thumma tawadda'a wudu'ahu li salati yayi alwala irin alwalar da yake wa sallah falamma faraga min ghuslihi ghasala rijlaihi da ya gama ainihin wato wankan nashi sai kuma ya wanke kafafuwan shi babun hal yudkhilu al-junubu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha babin da ke bayani akan ko ya halatta mai wankan janaba ya tsoma hannun shi a cikin ruwan wankan janaba da ke bokiti tun kafin ya wanke wato daga zuwa daga zuwa sai mutum ya tsinduma hannun shi ya ci gaba da kwarfin ruwa yana zubawa a jika ko ya halatta ko ba daidai ba ne idza lam yakun ala yadihi qadarun idan ya zama babu wata kazanta a hannun shi ghairul janaba banda ita wannan janabar domin ai ba a rasa hannun shi da wannan burbushin abubuwan mani da sauransu to ya tabbatar in ba wannan abin kazantar ba wanda ba najasa ba ce babu wata ƙazanta babu wani abin kyama a hannun nashi yana zuwa sai ya tsoma hannun shi a cikin ruwa sai ya ɗiba ya yi ko ya halatta haka to malamai suka ce dukkan babin da kaga bukhari ya kulla shi da alamar tambaya to ɗayan abu biyu ko dai ba shi da hujja ƙarara da za ta goyi bayan abin sai ka maka hadisin kai kai hukunci hukuncin da kai shine amsa gare ka ko kuma saɓani ya yi yawa a tsakanin malamai don haka bai son ya shiga cikin rikicin sai buga alamar tambaya sai ka maka hadisin idda ka ɗauka sai a ce ka yi daidai da shafi'i wancan da ya ɗauka sai a ce shi kuma ya daidai da maliki shi da ya kauce shi ne sai ke cewa wa adkhala ibn umara wal bara ibn azib yadahu fi tahuri wa lam yaghsilha abdullahi dan umar da shi da bara'u dan azib sahabbai ne sun tsoma hannunsu fi tahuri a cikin ruwan wanka walam ya silha ba tare da ainihin ya wanke ba abdullahi dan umar ya haka bara'u ya yi haka summa tawadda'a sannan kuma yi alwala abdullahi dan umar din da shi bara'u dalili akan cewa ya halatta kenan a karkashin wannan aikin na sahabbai ka zo za ka yi wankan janaba sai ya zan kana da yaƙinin hannunka ba shi dauke da wata najasa kuma kana da yaƙinin babu wata ƙazanta to za ka iya tsoma ainihin hannunka sai ka ci gaba da wankan ba tare da ka tuntsura ruwa ta gefe ka wanke ba to haka abin yake ga alwala ma idan kana da yaƙinin cewa hannayenka babu wata dauɗa a ciki za ka iya tsomawa wannan kan ko risala ko iziya ai sun kawo haka wannan asari na abdullahi dan umar dai al-imam abubakar ibnu abi sheba shine ya fitar da shi na bara'u dan azib kuma al'imam abdulrazak shi ya fitar da shi a cikin dafansu al-musannaf malam bukhari ya ce walam yara ibn umara wa ibn abbasin ba'asa bima ko yantadihu min gusulil janaba abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas ba sa ganin laifi ga ruwan wanka da yake dawowa daga jika yana komawa cikin bokiti suka ce babu laifi a nan wata hujja ce bukhari yake sai ka natsu da kyau zaka gane mutum yana wankan janaba ai bai gama ba jikin bai gama wankuwa ba ko amma ruwan ai yana tartsatsi yana komawa ciki kuma gashi an ce ga manyan malamai cikin sahabbai abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas suna ganin babu laifi wannan ruwan da yake komawa ko haka abin yake to tunda babu laifi dama me a jikin ai mani ne dai to koda da maniyin nan a hannunka ka ɗauko ka tsoma tun a farko shine yake ce maka babu komai domin ko da ba kai hakan ba sadda ka zo kana cuccuɗa jikinka ruwan yana tartsatsa yana komawa ruwan wanke jikin naka ba haka tun farko ma ka tsoma hannunka babu laifi matukar babu wata ƙazanta a jiki wannan asari na ainihin sahabi abdullahi dan umar da fata wannan ta sahabi abdullahi dan abbasin الإمام عبد الرزاق شين يفتدسو قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت عائشة الله يكارا مترداتك كنت أغتسل ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ina'in wahidin da ni da annabi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna wanka min ina'in wahidin da ruwa da ke cikin kwano guda ko bokiti guda ko koko guda takhtalifu aidina fihi hannayenmu suna karo da juna a cikin bokitin ko kuma hannayenmu suna bayayya wannan wurin yana ɗaukar ma'anoni biyu hannayenmu na karo shine hannayenmu na bugar juna ko kuma sadda nake tsoma hannu sannan yake cirewa sadda yake cirewa sannan nake tsomawa di yana ɗaukar wannan ma'anonin takhtalifu suna karo da juna takhtalifu kuma suna ainihin bayayya da juna wannan ta cire shi kuma zai sa to me mahallin shahid a cikin wannan hadisin mahallin shahid shi ma zahiri ne domin yayin da suke wannan abin tabbas ruwan yana tsalla yana komawa cikin wannan ruwan wanka da ke bokitin قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عائشة الله يقارى متى يرداتك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan zai yi wankan janaba sai ya wanke hannun shi abinda wannan hadisin kuma yake nuna mana shine akasin wancan ma'ana kafin ya fara wankan yana wanke hannun shi sannan kuma can baya muna fahimtar halaccin ka tsoma hannunka kafin ka fara wankan me wannan ke nunawa halaccin duka biyu ko kuma ɗayan na farko babu shakka game da halaccin shi in ya zama hannun babu wata ƙazanta na biyun kuma yana magana akan in ka tabbatar da wata ƙazanta to dole ka wanke hannunka kafin ka tsoma haka kuma na biyun na iya ɗaukar ko da ka tabbatar babu wata ƙazantar sai ka tuntsuro ruwa ka wanke hannunka kafin ka fara tsomawa shi ma ka yi daidai ba za a ce ka zaƙe ba kun fahimci wannan da kyau قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت عائشة الله مدعوك سركي قال متى كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد دني دا النبي من كسنشي من أين وانكا دبوكي تقدا من جنابة وانكا جنابة إلا كمان تابجي من كرنتا salon hadisai makamantan wannan daga as-sayyida maimuna uwar muminai ta nuna cewa suna yin wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko to nan kuma gashi an nuna cewa yana yi da as-sayyida Aisha wannan ya nuna wannan ɗabi'ar annabi ba wai da mace ɗaya kawai wance yake yi ba yana yi da duk wadda ta kama haka ake so kowace daga cikin matanka zaka rinka faranta mata rai da gwargwadon ikonka sannan kuma wannan yana nuna mana kamar yadda muka faɗi a jiya zaman aure zaman annashuwa ne abin da ake nufi da wannan magana yayin da ya zan yana yin wanka da aisha wadda take budurwa ce karamar yarinya ko karkai tunanin idan tsohuwa ce ita kuma a'a shikenan sai a'a ga maimuna ita kuma ba yarinya ba ce ita ma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi da ita shi ma kuma annabi ai ba yaro ba ne kenan ko wannan magana ta nuna shekarar ka sittin shekarar ta hamsin shekarar ta saba'in shekarar ka tamanin za ku iya yin wankanku saboda kai da ita ku ne saurayi da budurwan juna da wane da wane sun kalle ku su ne za su ce ai wannan baba ne ai wance idda ce ai wane kaka ne wance kaka ce amma kai ne kake kallanta kana kallanta yadda take ras kake kallon abaka shi yasa sai ga yayin da mutan gidan suke ce mata inna shi in ya tashi kawai sai ka ji ya faɗi sunanta kai tsaye ka ji yana daka mata tsawa amma shekarar ta saba'in saboda har yanzu ganin ta yake kamar yadda ya auro ta yana ganin ta وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله عبد الرحمن بن قاسم يا رويت وانا حديثي دقا ما هيفنشي أين واتو القاسم كو دقا كما عائشة أنا نونا مكا وانا حديثي ينا دا حنيوي بيود القاسم ييو حنير فرقو أين واتو hanyar farko hadisin yana da hanya hanyar farko ita ce urwa dan zubair daga aisha hanya ta biyu ita ce ainihin alqasim dan muhammad daga aisha قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول عبد الله دن عبد الله دن جبر يتي ناج أنس بن مالك ينا تشيوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance da shi da mace daga cikin matan shi sukan yi wanka su biyu da bokiti guda ko ƙwarya guda Anas ya bada labarin ne jimillance bai ce wance ba annabi yakan yi wanka da wata daga cikin matan shi saboda Anas dan cikin gida ne yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zada muslimun wa wahabun an shu'uba min aljanaba a riwayar muslim to a nan muslim ba muslim mai sahih da yawwa muslim ibn ibrahim malamin imam al-bukhari ne muslim ibn al-hajjaj mai sahih almajirin bukhari ne bukhari bai taba kawo riwaya ya ce muslim ya kara ba mai blogul marami ne zai kawo maka hadisi sai ce muslim ya kara amma shi nan da ya ce zada muslim yana nufin al-imam muslim dan ibrahim a cikin tashi riwayar da shi da wahab riwayar da suka yi daga shu'uba sai aka ce anas ya ce mene minal janabati yaghtasilani min ina'in wahidin minal janabati wannan ita ake kira az-ziyadatu min siqatin to nan az-ziyada min siqataini amintattun mutane ne guda biyu sune wa muslim dan ibrahim da wahab suka ainihin yi ƙarin riwaya daga shu'uba madadin waccan riwayar ta abdullahi dan abdullahi dan jabar ko riwaya abul walid me ta ce yagtasilanin min ina'in wahidin wannan riwayar da ta zo sai ta ce minal janabati to in ka tashi wannan shine sai ka ƙara da ita wajen ba da hadisin kai yanzu ka samu fa'ida gaba ɗaya kenan abin da yake faruwa jama'a malami ne yana cikin karantar da hadisi sai ka tashi sai ka fita in ka tashi ka fita iya inda ka ji nan za ka je ka bada labari wanda ya zauna har malamin ya gama kawo hadisin shi kuma in ya ji sai ya ji gaba ɗaya to amma sai a samu cewa kai ka fara karantar da ɗalibai a gari kaza sai suka samu iyakar naka abin da ka kawo musu ana nan sai kuma wancan na biyu sai ya tafi garin sai karantar da su sai a ji hadisi ɗaya daga wurin malami ɗaya wannan riwaya gajeruwa wannan kuma riwaya doguwa ita ce ɗayan abu biyu ne ya faru ko dai asali malamin da ya tashi iya abin da ya baka kenan ka zo ka same shi kawai in ya zo sai baka iya nan sai ce tashi ka tafi wani ya zo shi kuma sai malami ya bashi gaba ɗaya shi ne sai ka ji an ce a cikin riwayar na an samu ƙari tare da cewa malamin su ɗaya ba shi ya ƙara ba ko kuma kamar yadda na ce ana cikin karatu kai sai ka tashi ka fita ba a ƙarasa hadisin ba to iya idda ka ji nan za ka je ka faɗa wanda ya zauna gaba ɗaya fa shi kuma sai ya bayar gaba ɗaya shi yasa ka ga riwayar sunan nasa'ina da ke cikin arba'un hadis da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ka samu ziyada daga Ahmad tace min alkhairi kamar yadda wannan ta ce minal janabati can kuma sai ta ce minal khairi ɗayan ku bashi da imani har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi sai magana ta tsaya na wannan riwaya sai ta ce sai ya so ma abin kirki ko abin alheri da yake so wa kanshi ta ƙayyade kaga a nan wankan nan da aka faɗi a riwayar farko ta al-imamu abul walid yana iya ɗaukar yagtasilani min ina'in wahidin zai iya ɗaukar wankan juma'a zai iya ɗaukar wankan idi zai iya ɗaukar wankan shiga harama amma a wannan riwaya fa sai ta ƙayyade da cewa minal janabati to idan riwaya ta zo ta ƙayyade magana to wajibi ne a fassara asalin waccan da ta zo mutulaka sai a yi ƙaidinta da wannan da ta zo muƙayyada haka abin yake ko a ƙur'ani kana karanta alƙur'ani sai ka ji an ce fatahariru raqaba a 'yanta bawa wani wurin sai ka ji an ce fatahariru raqabatin mu'minatin a yan bawa mumini to hukuncin ba biyu bane ɗaya ne wancan ya zo a sake wannan ya zo da kaidin imani to sai a ce duk inda mutulaki ya zo in aka samu muƙayyadin shi to a koma a ƙayyada wancan ainihin mutulaki din wannan usulul fiqh ne ka karanta littafin muzakkira fi usulul fiqh ta Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Mukhtar Shankiti Allah ya gafarta mishi to jama'a kun ji dai wannan malam yace babu tafriqil ghusli wal wudu'i babin da ke bayani akan raba wanka da alwala wato nayi alwala ina so zan yi wankan janaba ko wankan idi sai wata bukata ta kama sai na tashi sai na fita na sa kayana can kuma sai na dawo da na dawo sai na zo ta yiwu ma duk gaɓoɓin alwalar sun bushe ko kun gane jama'a sai kuma na zo sai na ci gaba da wankana ko kuwa sai na ɗauko na sake wata alwalar ko da waccan alwalar bata kare ba aka ce babu laifi dan an raba tsakanin wanka da ainihin alwala din tare da cewa dama abubuwa ne da ke haɗe amma ba su da alaƙa da juna kowanne mai cin gashin kanshi ne jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda an samu wasu malamai ne da suka yi guluwe akan wannan suka ce da zarar ka ɗan saurara bayan ka gama alwala sannan ka zo za ka ci gaba da wanka to waccan alwala ta lalace sai aka ce babu dalili akan haka tun da dai ba tusa kai ba ba fitsari kai ba ba wani dalili ne na karya alwala ba jinkiri ne kai irin waɗannan malaman su suka sake kwabawa a cikin kanta ita alwalar suka ce ka wanke fuska kana ƙoƙarin ka wanke hannu sai ruwa ya ƙare ko ka tuntsirar da ruwan ko dai wata larura ta faru ko ka hangi wani makaho zai faɗa kwatami sai ka tashi da gudu ka je ka gyara mishi hanya sai ka dawo sai suka ce to tunda an samu adamul mawalati ba a sadar ba an ɗan samu tsaiko tsakanin wanke waccan gabar da waccan gabar sai suka ce don haka alwalar ta yi sanyi ta ɓaci sai ka sako daga farko aka ce ba dalili waɗannan malaman su suka sake faɗi ikama aka ce in aka yi ikama aka jima ba a tada sallar ba ita ma ikamar ta yi sanyi ba dalili ba haka siddan kawai zaka ci tuwo kai ta kakara mutane hukunce hukunce kawai saboda a ce ai akwai furu'a a wurin wani sai da dalili in ba haka ba ka bar mutane su zauna lafiya ɗabi'a ta hukunta mutum ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kenan babu komai ma'ana yana cikin alwala ne jama'a ya wanke fuskar shi sai hangi yaro ya ɗauko wuka sai je karɓe wukar kafin ya je karɓe wukar ya dawo ta iya yiwa fuskar ta shi hatta sha iska to in ya zo ya zai yi matuƙar ba tusaye ko fitsari a tsakanin wannan tazarar ba in ya dawo sai ya ci gaba da wanke hannun shi na dama da na hagu ya karasa alwalai shi ta yi ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa yuzkaru an ibn umara annahu ghasala qadamaihi ba'da ma jaffa wadu'ahu wadu'uhu yace an ambaci cewa Abdullahi dan Umar ya wanke kafafuwan shi ba'da ma jaffa wadu'ahu bayan wadu'uhu bayan sauran gaɓoɓin nashi sun bushe irin abin da muke faɗi abdullahi dan umar ne ya yi alwala tsaf bai wanke kafar ba sai wata harka ta ɗibe shi kafin ya gama wannan harkar ya dawo hannu da fuska da sauran wurare duk sun bushe kyaf yana dawowa sai zo sai wanke kafafuwan nashi wannan asari sahihi ne al-imam shafi'i ya ruwaito shi daga malik a cikin littafin shi al-ummu to amma me yasa bukhari ya ambace shi da cewa wa yuzkaru yuzkaru kuma siga ce ta rauni haka ce saboda ya kawo shi da ma'ana ne bukhari yakan yi haka in ya kawo asari mu'allaki ko hadisi ko wane ne in dai mu'allaki ne ba tare da ya ambaci isnadin shi ba wani lokacin sai ba da shi da ma'anar shi kawai sai baka ma'anar kawai in ka je ka duba lafazin sai ka ga lafazin ba haka yake keke da keke ba amma ma'anar tana nan to wannan ya halatta ga malamin da yake da ƙwarewa game da ilimin usul da ilimin harshen larabci ina jin a nan ne ne misali akan irin wannan ko inda nake cewa misali menene bambanci tsakanin hula da ƙube akwai bambanci duk inda ƙube take hula ce eh amma ba duk hula ce kube ba to in har ka san haka a hausa in na ce maka ɗauko mini hula sai ka je ka ɗauko ƙube ka yi daidai amma ɗauko mini ƙube sai ka je ka ɗauko wacce mu haɗu a banki ko minista dukkan su huluna ne amma ba ƙube ba ce to duk mutumin da ya iya bambance haka a cikin harshe aka ce to ya halatta ya ruwaici hadisi da ma'ana amma in ba haka ba kar yayi ko kun fahimta jama'a misali yanzu menene bambanci tsakanin bintu da ibnatu bintu da ibnatu bintu ya ibnatu yar duk sanda aka ce ibnatu to an yi identifying ɗinta an yi addressing ɗinta zuwa ga wani ibnatu wani bintu kuwa ba lallai ya zama haka ba kawai ya wance ya ce wance yar wana ce to in ba ka iya bambance ire-iren waɗannan abubuwan a harshen larabci to in aka karanta maka hadisi yadda aka baka ka haddace shi gam ka je ka kai shi haka shi yasa jama'a wajibi ne sai kun koyi larabci nahau da sarf balaga da adab ku iya waɗannan fannoni na larabci in ba haka ba wannan sunna da kuke gani jama'a iya mu'amala da ita aiki ne shi yasa kaga mutane da yawa suka daɗe suna kyama hadisi saboda hadisi kamar karatun medicine ne da pharmacy da law da menene menene menene yana buƙatar ka yi karatu mai zurfi mai faɗi ka tsaya kwakwalwarka ta aiki mutane kuma so suke rumurumurumuru shikenan a ce ya sauka ina fata an gane قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن عبد الجعد عن قريب مولى ابن عباس دقى قريب بلغرم باوانين ابن عباس عن ابن عباس قال يا كربو دقى عبد الله دان عباس عبد الله دان عباس يجي قالت ميمونة ميمونة تجي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به wato a cikin kowane babi zaka ga akwai wanda ya shahara ko hadisin wanda ya shahara a cikin babin wanka na janaba hadisin maimuna da aisha ya shahara amma an ka tafi babin wankan gawa nan kuma zaka ga hadisin wata mata ce mai suna ummu atiyya ita kuma hadisin ta ne ya shahara sai san kana mu'amala da hadisai har zaka ga yadda yan islamiyya suke sanya wa littattafai suna haka malaman hadisi da ɗaliban hadisi suke sawa hadisai suna maka ce kaza ya halatta sai ce saboda me sai ce saboda hadisin maimuna sai kai ka rinka tunani wanne ne hadisin maimuna su sun riga sun sani kaza bai halatta ba me yasa saboda hadisin Aisha wanne ne hadisin Aisha a'a ita matsalar da ake magana a kai ita ce za ta yi ishara zuwa ga hadisin Aisha din in dai kai mai mu'amala da hadisi ne Allah ya taimake mu maimuna ta ce wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'an yaghtasilu bihi na ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan da zai yi wanka da shi fa afraga ala yadayhi sai ya kwarara wa hannayen shi guda biyu ainihin ruwa fa ghasalahu ma marrataini marrataini aw salasan ya wanke su so biyu biyu ko kuma so uku thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi sannan ya kwarara wa hannun shi na hagu ruwa amma da hannun dama ya amfani wajen kwararawa hagu din faga salama zakirahu sai ya wanke azzakarin shi da hannun hagu summa dalaka yadahu bil ardi sannan sai ya sa hannun shi ya goga a ƙasa summa madmada ya kurkura baki wastan shaqa ya shaki ruwa summa ghasala wajhahu wa yadayhi ya wanke fuskar shi da hannayen shi wa ghasala ra'sahu salasan ya wanke kanshi so uku sallallahu alaihi wa sallama ثم أفرغ على جسده sannan ya kwarara ruwa ga jikin shi summa tana hamin makamihi sannan ya ɗan ja baya daga inda ya tsayaye wankan nan faga salaka da mai sai wanke kafafuwan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisin yana nuna mana me annabi sallallahu alaihi sallama ya raba tsakanin wanka da alwala domin sai da ya gama yin alwalar sannan yayi wankan shine wato ba lallai a cikin wankan ne alwalar za ta faru ba a yi wankan sannan kuma sai a yi alwalar to ina hukuncin mutumin da ya zo ya fara yin wankan gaba ɗaya sannan da ya gama kuma ya alwalar ya yi daidai ya halatta to ina kuma wani hukunci wanda mutum zai zo ya yi wankan gaba ɗaya tun farko bai yi alwalar ba kuma bai yi alwalar da ƙarshe ba wannan bai halatta ba sai inda larura kamar ta sanyi saboda hadisi ya zo an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya cewa garinmu yana da matuƙar sanyi idan mutum ya kai ruwa bayi yana rawar ɗari kafin ya alwalar duk ya fara kandarewa ko ya halatta ya marmaza ya wanka manzon Allah sai manzon Allah ya ce ya halatta don haka fatawar da ake bamu cewa mutum zai iya tsindumawa cikin ruwa ya yi ainihin wankan janaba fatawar daidai ce amma abin da ake bukata in ya tsinduma din ya fara yin alwala amma kawai ya yi wankan gaba ɗaya haka hakikatan ba cewa ake wankan bai yiwu ba amma abin da ake cewa shine ya rage wata sunna da aka so ya yi ita ce alwala to amma kuma ka sani da cewa ya yi alwalar ko bai yi alwalar ba an tambayi alkazi abubakar ibn al-arabi aka ce mishi ala gafarta malam ina hukuncin mutumin da bai yi alwala a farkon wankan janaba ba bai yi alwala a ƙarshen wankan janaba ba ruwa ya zuba a jikin shi wanke jikin shi fas in ya je zai iya yin wanka zai iya yin sallah da wannan wanka sai ibn al-arab ya bada amsa wadda salam magana ce ta larabci wadda ma'anarta ita ce ai sawun giwa ya take na raƙumi shine ai dukkan wanka to alwala ta shiga cikin shi an yi alwalar ko ba a yi ba don haka matukar ka wanke jikinka fes da niyyar wankan janaba ko wankan haila ko wankan menene in dai wanka ne na ibada sai dai baka gabatar da alwala a farko ba baka yi alwala a ƙarshe ba za ka iya yin sallah da wannan ainihin wankan to sai wata tambaya wadda wannan mas'alar ta haifa ita ce shi wankan ba wanka ne na farilla ba kamar me kamar wankan shiga makka kamar wankan tafiya idi duk wannan wankan ba farilla ba ne sunna ne sai na yi shi a cikin shi kuma na yi alwala ko ban yi alwala ba ya halatta in je in yi sallar farilla da wannan ya halatta domin shi wanka a hukunce ne yake ɗauka hukuncin me nafila ko wankan farilla amma matukar aka samar da shi to ya riga ya samu ya ba da cikakken tsarkin da ya halatta a yi komai da shi na nafila ko na farilla ko kun fahimta jama'a misali alwala ce na yi don in yi nafila sai kuma aka zo za a yi farilla ita alwala ba ta karye ba na iya tashi in yi sallar farilla da ita na iya tashi tare da cewa niyyar da newa alwalar niyya ce kawai ta nafila saboda samuwar alwala a jika ya riga ya tsara jikin ya ba da jikin ya ba jikin tsarki ko to za a iya yin sallah kowace iri ce eh ita ce ai magana da na faɗi ɗazu ɗazu na faɗe ta a kaikaice cewa ba a yi alwala ba a wankan ko to kaga a cikin alwala ake shakar ruwa da fyacewa to kenan yaya za a yi in mutum ya zo zai sallah ai dama mun faɗa muka ce wankan zai zama yana da lum'a in ba a wanke baki an shaki ruwa ba kenan in ya zama wankan yana da lum'a ba za a yi sallah da shi ba domin shi kanshi wankan akwai alamar tambaya game da cikar shi don haka ko da wankan kurma ne ka je ka yi ko shawa ce ka sake ta ta watso maka ruwa ko da mutanen zariya kuna shawa na zuwa zariya kuwa an ce ana na ana aiki ko to Allah ya sa dai ana yi don abin ne mutumin zariya da ya daɗe bai ga ruwan famfo ba na fata an gane to sai ka kwarara shawa tana zubo maka haka ma'ana an kana kaduna ko kana abuja kenan ko to magana ake yi kai a cikin maganganu kuma na fata an gane idan har ka kwararo ruwan daga shawa sai zo ya jike jikinka ba kai alwala a farko ba ko a ƙarshe to lallai ne ka kurkura baki kuma ka shaƙi ruwa sannan ya halatta maka wannan wankan ya cika in ba haka ba yanzu ba magana a yi sallah ma da wankan tukuna ake ba ana cewa ne shi kan shi wankan bai cika ba mun faɗi wannan a bayan sha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu al-imam al-bukhari abu abdullahi yace babu man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusli babin da ke bayani akan mutumin da ya sa hannun shi na dama ko ya kwarara wa hannun hagu ruwa a wajen wanka wato ita dama ta rinka ɗibo ruwa tana zubo wa hagu hagu tana ciccuɗawa wannan ya yi daidai ko bai daidai ba sai ce haddasana musa ibn isma'ila qala haddasana abu awana an al-a'mashi an salim ibn abul ja'ad an qurayb mawla ibn abbas an ibn abbas an maimunata bint al-harith qalat maimuna yar harith tace وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسلا na ajiye manzon Allah ruwan wanka wasatartuhu kuma na suturce shi kaga fa'idar da ke cikin riwayar daga cikin fa'idojin matini daga cikin fa'idojin isnadi mun ji anan an danganta maimuna zuwa ga mahaifinta a can ana cewa ne daga maimuna kawai amma nan sai aka ce daga maimuna yar harisu fa'idar matini kuma sai ta ce na ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan wanka sannan kuma na tsaya na suturce shi ko dai na tsaya a kofar ban ɗakin don duk mai shigowa in ce mai a'a manzo Allah yana wanka yana ɗaukar ma'ana haka ko kuma na kawo labule ko wani kwano na sa na kare shi don ka a hange shi fasabba ala yadihi sai ya kwarara wa hannun shi ruwa fagasalaha marratan aw marrataini ya wanke hannun nashi so ɗaya ko so biyu qala sulaimanu sulaimanu mai riwayar wannan hadisi a cikin tashi riwayar mun yota a can baya yace la adri a zakarar salisata amla malamina ya ambaci na uku ko bai ambata ba ya dai ce faga salaha marratan au marrataini na manta ko ya ce au salasa marratin to na manta ko kun fahimta wato ban sani ba ko ya faɗi haka thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi sannan ya sanya hannun shi na dama ya kwararo wa hannun hagu ruwa da hannun dama mahallin shahir kenan faghasala farjahu wato kenan kaga har tsarki yadda ake tsarki sai da shari'a ta koya maka a cikin sunna hannun hagu shine ke turbidar al'aurarka yana shafawa to hannun dama ce take kwararo ruwa kaji haka sunna ta ce summa da laka ya da bil ardi sannan ya ainihin wato sa hannun shi a ƙasa ya cicciuɗa au bil ha'iti ko kuma a jikin garu ko a bango ثم تمضمض يكركر باكي واستنشق يشاك روا وغسل وجهه ويديه يوينك فسكش دهنا ينشي وغسل رأسه يكما وينك كنشي ثم صب على جسده sannan ya kwarara wa sauran jikin shi ruwa sun matanaha sai ya ja baya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fagasala kadamaihi ya wanke kafafuwan shi fanawaltuhu khirqatan sai na miƙa mishi wani tsumma faƙala biyadihi haka ba sai yi haka da hannun shi wato ya nuna mini in bari in bari in bari walam yuridha walam yuridha bai karba ba baya nufin ya karba baya so to a lokacin da ake karanta sahihul bukhari a da can da ba a yin wasali wannan wurin na daga cikin wurin da ke rikita ɗalibai domin falam yuridha kaji yadda wasalin ya kamata ya zama to sai wani ya karanta walam ya ruddaha sai bai mayar ba ya karɓa kenan to kaga an samu tubka da warwara a cikin magana shi yasa a yanzu ne ɗalibai suke iya ganganci su je su ɗauki littafi ba tare da malami ba su karanta har su iya fahimtar wani abu amma a da da ba a yin wasali yanzu irin wannan wurin ka karanta sai ka rikice falam yuridha ne ko falam yaruddaha walam yuridha ko walam yaruddaha shine walam yuridha dan a da in ka je wurin malami yana karantar da kai alqur'ani babu dugo dan haka ba bambanci tsakanin ba da ya da ta babu bambanci tsakanin sinun da shin mai ruwa babu bambanci tsakanin ta da nunguda da ya da ca babu bambanci tsakanin alif kafa da galik kafa babu bambanci ba bambanci tsakanin ainihin abin nan menene zayun da ra da dalun da za da famula hannu da za duk ba bambanci a da sai abin da malamin ka ya karanta maka don haka in baka je an koya maka ba madadin ka zo ka ce siratal lazina za ka iya canza digon sirata allazina sai ka ɗauko sirata sai ka sanya mata ba ka ce birata birata ko ka ce birava duk yana iya yiwa to ko yanzu da ake babu ainihin da wasali a jiki wasu littafan ai ba a wasalce su sai ka ga babu wasali to yaya abu zai karantu don haka jama'a aje a yi nahau da sarf ba kuma komai girman ka zaka iya zuwa a koya maka nahau kuma za ka ga ka iya ka koya saboda manufa ce take taimakawa Allah ya haskaka kirjinka idan manufarka ta alheri ce da girmanka da gemunka da komi sai ka je a koya maka sai ka iya ibn Huwais Mandad sai da ya shekara 63 sannan ya fara alo an baki wauzal shekara 63 sai da ya zama babban malami a tafsiri har Qurtubi yana cewa ibn Huwais Mandad ya ce ba a makara ibn Hazmin ya wuce shekara 40 ya zo ya fara koyon fiqhu kana ganin gashi nan sai da ya rubuta littafin fiqhu duk ya ruda gabas da yamma har yau wani abin nashi a fiqhu ba a iya fahimtar me yake nufi kuma dan boko ne don kai ka sani kai da kake da digiri akan sociology ko psychology baka makara ba ibn hazmin shi ma psychologist ne ko sociologist yana da ilimi dan boko ne kwararre yana jin turanci yana jin spananci yana jin latin ma'ana zallan dan boko ne kuma gashi ya rima ne dan sarki ne ma sai ya kuskuren sallah bai ma gane yaushe ya kamata a yi sallah kaza ya zo bai da kan gado ranka ya dade aka dan gyara mai gobe zo kuma ya aka ce yau ma ba daidai ba ne sai ce daga yau ba za a sake cin gyara na ba jiya na yi an ce ba daidai ba yau na yi an ce ba daidai ba a nuna min malamin da ya fi kowa fikihu a garin nan aka ce sai dai wani da girman shi da sarautar shi da rawanin shi da yarimancin shi da jiran gado ya tashi ya je ya zauna aka fara koya mai karatu sai da ya iya da ya iya sai da ya zama duk abin da ya rubuta sai ya haddace abin shi da ya rubuta littafi ya sa mai littafin almujalla mujalladi uku ne suka mai hasada aka je aka kwace aka kona sai ya ce kun yi shirme ya ce duk abin da alkalami na ya rubuta kwakwalwata ta haddace wannan mutum ya rayu a karni na biyar ne na musulunci yau wajen shekarar shi ɗari tara da rasuwa karka ɗauka wai yana da wani hard disk ne a computer program yana ɓoye abin a'a yace duk abin da hannun shi ya rubuta kwakwalwar shi ta haddace suka ce kamar yaya yace ku bani kwanaki ku gani kafin kwanaki kaɗan sai gashi ya fito da littafin ya mai da shi mujalladi goma sha ɗaya sun kona guda uku da ya tashi ya retrieving abin shi daga kwakwalwar ya dawo da shi ko sai mai sharhi shine sai ya sa mishi almuhalla sharhul mujalla bil asar idan da an yi mujalladi uku kasu mako to yanzu sai ka mutu shine ce sa duk waɗannan 'yan boko kana ganin wai kai accountant ne kai business administrator ne ka ɗauka 'yan arabiya su ne maka barazana ka je ka shiga islamiyya a fara koya maka karatu ka gani don kai kana da wani haske dama a cikin kwakwalwarka kana da wani ilimi duk abin da ya tafi zai zauna to kuma yadda taka kwakwalwar za ta rinka aiki 'yan arabiya kuma kwakwalwarsu ba za ta yi haka ba haka kai ma ɗan arabiya tafi ka je ka ce za ka yi boko ka gani yadda za ka je ka ci kasuwa a ciki su ba za su ci irin wannan kasuwar ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kasantuwar lokaci ya ƙure za mu saurara